بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi wanda yau wata na almuharram yana da kwanaki goma sha biyu watan ɗaya a musulunci hijira yau na da shekara 1445 wanda hakan ya yi daidai da talatin daidai ga watan bakwai miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka wanda yake daura da gidan alhaji salime nangi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami alhafiz abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako kuma duk lokaci daidai irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana karatu cikin kitabu salah a darasinmu na makon da ya gabata mun karanta babul imama babi da yake magana game da limanci wanda Allah ta'ala ya ba mu iko mun kai ƙarshen babin wanda muka tike a wannan gu yau za mu tashi babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a shafi na 20 daidai a littafin babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babi zai magana game da irin siffa yadda manzan Allah yake salla sallallahu alaihi wasallam shafi na 20 daidai a littafin kuma wannan shi ne darasinmu na nawa ne mamala isa? darasinmu na goma sha ɗaya kenan ko? yau sha biyu? sha ɗaya ko? yau darasinmu na goma na goma sha biyu kenan kwarai da gaske darasinmu na goma sha biyu insha Allah yawa darasinmu na goma sha biyu idan ba a manta ba idan munasabar sallah ta zo musamman mutum ya yi dace da gamdakatar da irin sallar da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cewa sallu kamar aiti muni wasalli ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah ya sa magana akan sallah magana ce wanda ya kamata kowane musulmi ya karkaɗe kunnansa ya ba da kulawarsa da hankalinsa domin ita ce makomarka a gobe alkiyama tsayawa kan sallah da inganta ta da tabbatuwa a kanta da yin ta irin yadda shari'a ta koyar to shine zai sama ma masauki na alkhairi a gobe alkiyama amma duk abin da mutum ya yi ba ma na shirme ba kowane irin aiki ka yi addini matukar kana da matsala a sallah to ba za ka wanye lafiya ba gobe alkiyama wannan manzon Allah ya faɗi wannan hadisi da yake cewa awwalun ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah farkon abin da za a fara bincikawa game da aikin bawa a gobe alkiyama shine sallah idan sallah ta inganta ana sa ran duk ayyuka sun inganta idan sallah ta zo da matsala kuma babu abin da zai tare ita saboda kokari zaka yi a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya kaddara kana da lokacin fahimtar addini lokacin da za ka zauna ka yi karatu ko ka ji karatu to kana ƙoƙarin kwatanta sallarka da irin yadda shari'a ta koyar dukkan wani wargi malamai suna cewa ka yi shi a wani gurabin amma ban da sallah duk yadda za ka yi a matsayinka na musulmi ka bawa wannan ibada muhimmanci ka kula da abubuwan da suke zama wajibi kafin a yi ta matu ka kula da abubuwan da suka zama wajibi a lokacin da za a yi ta ka kula da lokacinta ka kula da yanayinta kuma ka kula da yinta cikin jami duk yanayi kada ka yadda a dinga salloli na jami ba kai wannan akwai ci baya da yawa a rayuwar musulmi in iya irin wannan ko malamai hatta magabata ma iyaye da kakanni suna gwada mutum suna bawa mutum shaida ta alkhairi matukar an tabbatar yana sallar jam'i guda biyar a kullum wannan kusan shine shaidar da magabata suke yi wa mutum ko da a sha'anin neman aure ko da a sha'anin makotaka ko da a sha'anin hada jari a yi kasuwanci inda an tabbatar baya wasa da sallah to wannan wata shaida ce wanda duk wanda aka sanar da shi haka to za a iya aminta ga mutum kuma wannan ya samu asali tun daga shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yayi wa sahabinsa Malik bin Tayyihan yayi masa alƙawarin zai bashi bawa domin ya ji ya same shi a gona iya tashi ma ida iya tashi da mahi kadai bashi da abokin da zai taya shi aiki sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi alƙawari har in an samu bawa to ya yi alkawarin zai biyawa malik bin ta yi hannu guda daya wata rana an fita yaƙi sai aka samu bayi guda biyu ganima sai malik bin ta yi hannu sai ya yi wa manzan allah tini ya ci ya rasulallah akwai magana da muka yi cewa idan an samu bawa za a ban da ya ce kwar ina sani sai ce ga bayi can guda biyu ka je ka ɗauɗe a ciki ku tafi da shi gidanka yana taya ka aiki sai malik yake cewa ya rasula ka zaɓa min ni bani da zaɓi zaɓin ka nake so duk wanda ka ce in kama an tafi da hituhi ne zaɓi na bani da wani zaɓi ya rasulallah sai manzan Allah ya pointin ɗin wani daga cikin biyun ya ce ga wancan ka tafi da shi da malik ya ɗauko wannan bawa da manzan Allah ya nuna masa ya kawo shi za su tafi da shi gidansa har sun tafi sai manzan Allah ya ce ya dawo da malik ya dawo ya ce ba komai ba ne ya sa na zaɓa ma shi domin in ne ra'aita huyu salli domin ni na ga iyayen sallah kun ga wansu manzan Allah ya ga wannan bawa yana sallah har ya ba shi shaidar mutumin kirki har ya ba shi shaida a haɗa alaƙa da shi an fahimta saboda ka wannan hadisi iya tabbatar da kan cewa dukkan shaida ta ɗan adam a matsayinsa na mutumin kirki to ta tabbatar iyayen sallah duk kirkinka duk far'arka duk faran-faran ɗinka in dai kana wasa da sallah to kai ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ba ne ba kuma ku duba ma da ƙur'ani ke cewa lokacin da za a sa 'yan wuta a wuta sai mala'iku su tambaye su su'alar taubik a ce ma salaka kun fi saƙar menene ka ku wannan gida na sakara wani aiki kuka wani laifi kuka yi wace amsa suka bawa Allah qalu lam naku minal musallin sannan suka dinga jerawa wa lam naku nudimul miskin wa kunna nakhudu ma'al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atani al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to kun ga farkon abin da suka fara ciya mun kasance mu ba ma sallah lam naku minal musallin farko abin da suka fara faɗa kenan so daga wajibi ne ya ƴan uwa mazan mu da mata mu kiyaye da wannan ibada muna kokarin kamanta yin ta yadda manzon Allah ya koyar wannan shine zaman mu lafiya a duniya da lahira na'am hadisi na farko a babin kuma na 83 a littafin maliki cewa an abi huraira daga sahabi abdurrahman bin sakar ad-dausi shine cikakken suna abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake cewa kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza kabbara fi salati lokacin da ya kabbara zai fara yin sallah idan ya ce allahu akbar ta kabiratul ihram kenan sakana hunayya sakana hunayya ko sakana hunayyatan sai manzan Allah ya yi shiru dan wani lokaci hunayya shine dan lokacin da bahi da tsayi kafin ya fara karatun fatiha kenan qabla an yaqra kafin ma'aikin Allah ya fara karatu na Fatiha idan yayi kabbaran harama iya dan shiru yan an su sakan kuna haka sannan kuma sai aji ya fara karatun Fatiha sallallahu alaihi wasallam to su sahabbai suna kula da yanayin da manzon Allah yake ibada duk abin da yayi to suna kiyayewa in bayani bai zai ke musu ba sai su tambaye shi abu kaza ya yake abu kaza ya yake domin su ƙara fahimtar yadda yake yin sallah sallallahu alaihi wasallam fa qultu abu huraira sai ya ce sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi fansarka mahaifina da mahaifiyata ya rasu da wannan kuma shine kololo girmamawa a gun balarabi ya ce bi abi anta wa ummi to ya gama girmama ka kenan an fahimta cewa a ara'aitu sukutaka baina at-takbir wal qira'a yake ce ya rasulullah muna ina son ƙarin bayani shine ara'aita ara'aita sukutaka ina neman ƙarin bayanin ka ya rasulullah shirun da kake yi bayan kayi kabbaran harama kafin ka fara karatu an fahimta tunda shirun suru ne ba a san me yake faɗa ba shirun yake kawai ba abin da yake cewa ko kuma a'a iya wani abu a surance ba a ji ana ganewa to shine yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan shirun da kake ya rasulullah menene yake faruwa muna neman ƙarin bayani ma ta ƙul me kake faɗi ƙala sai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a ƙulu shirin da nake abin da nake cewa shi ne Allahumma ba'id baini wa baina ka bayaya ya ubangiji na ko ya ubangiji shine Allahumma ya ubangiji ba'id baini wa baina ka bayaya ka nesanta ni tsakanina da kusakuraina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin muhudar rana da mafadarta Allahumma ya Allah naqini min kabayaya ka tsabtace ni ka tsarkake ni daga kusakuraina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda a wanki yake tsabtace tufa mai datti kamar yadda ruwa da omo ko ruwa da kayan wanki yake tsabtace tufa mai datti ya Allah ka tsabtace ni daga zunubaina kamar haka Allahumma ya Allah ya gisilni ka wanke ni min kabayaya daga kusakuraina bilma'i da ruwa wasalji da kankara walbardi da raba an fahimta to wannan shine abin da ma'aikin Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam idan yi takbiratul ihram qabla an yabda bi qira' bi qira'atil fatiha kafin ya fara karatun fatiha sai ya shiru asuru ake karanta wannan wannan ita ce suke ce mata du'aul istiftah addu'an da ake ta bude sallah tana nan ta zo da ruwayoyi da yawa kamar yadda Ashek Nasiruddin Albani ya kawo a littafinsa kamar yadda malam muhammad bin usaimin shi ma ya kawo a littafinsa sun zo da sigogi akalla sun kai bakwai amma wannan siga ɗaya ce ka daga cikin wancan akwai ɗayar ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa tabaraka smuka ta'ala ghairu wa ta'ala ghairuka wa la ilaha ghairu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu ita ma wannan ta tabbata ana yin ta cikin du'aul istibta an fahimta to kun ga in har in mun san irin abin da muke roƙon Allah a cikin wannan addu'o'i to ba za a ce mutum ya yi shiru ba ya yi ba kuma sunna ce liman ya yi mamu ya yi an fahimta ba liman kaɗai aka ce ba har mamu ɗin ba idan an yi takabiratul ihram kafin liman ya fara karatu kai ma shari'a ta baka dama a karanta ko wannan ɗin ko duk wanda ka haddace ka karanta a wannan gun domin gu ne da ake tabbatar da kanci iya cikin guraben da Allah yake amsar addu'a iya cikin guraben da Allah ta'ala yake karbar addu'a kuma duk addu'a mafi alkhairi ita ce addu'a ma'asura addu'a da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ita ce du'a khairud du'a ita ce addu'a mafi alkhairi a ce ga abin da manzon Allah yayi da bakin sa na roƙon Allah to wannan addu'a ita ce addu'a number 1 wajen alkhairi da falala kaga abin ya dace guda biyu ga manzon Allah ne ya faɗa kuma ga a cikin sallah zaka yi ta an fahimta ina kira ga yan uwa in ma mu haddace ba mu kokari mu haddace mu dinga yi wa Allah magiya muna roƙon sa irin wannan abubuwa kafin mu fara shiga cikin sallah kana neman tsarin Allah daga kusakurai wanda suke zama zunubai idan kuskure Allah bai yafi ba zunubi yake komawa yasa kullum muke cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu da abin da muke cikin mantuwa ko kusakuran mu ya rabbal alamin an gane da ke ko to idan kuskure Allah bai yafe shi ba to zunubi yake komawa kuma babu abun da mutum zai je gaban Allah ya zame masa matsala kamar zunubi duk wata matsala a duniya wallahi suna ce kuna ganewa matsala inda ta duniya ce wallahi sun matallahi ba ta kai ma suna ba akan matsalar lahira ana fahimta da kyau kuma a lahira ba abin da zai fi zama wa ɗan adam barazana illa ya je gaban Allah da zunubi wannan shine babban bala'i wanda yake zama matsala ga ɗan adam a gobe alkiyama ana fahimta yasa zunubin nan har in ya rinjaye alkhairi to shine ɗan adam yake samun kansa cikin azabar Allah tutar jahannama yasa babu wani abu mafi zama shari mafi zama tashin hankali a gun ɗan adam kamar zunubi yasa bayan Allah na kwarai koda sun yi zunubi cikin mantuwa sai su yi gaggawan neman gafara والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تعالى تمي فاستكبروا لذنوبهم suna tunawa sun saba yin sai astaghfirullah suna tunawa ce dan yarin jaye su ne magafaran Allah suna tunawa sun kauce hanya sai su dawo su ce Allah mun tuba astaghfirullah haka ake yi salaha ba ta nuna cewa ba za ka yi zunubi ba ba ta nuna cewa ba za ka yi kuskure ba wanda ba sa kuskure cikin halittun Allah kala biyu ne kawai daga annabawa sai mala'iku su mala'iku haka Allah ya halice su dama la ya asuna Allah amma amarahum wa yaf'aluna ma yumharu su kuma annabawa suna da rigan kariya suna da isma abinda ake cewa ala isma ubangiji ya sanya musu rigan kariya kuma kasar ku ba shugaban kasa da gwamnoni suna da wannan ba duk abin da suka yi suna da rigan kariya ai amma me lokaci ce wannan yawa lokaci gare ta tana da tenuwa yawa in ka sauka hikina an kwabe ma rigar amma rigar kariya ta annabawa tun daga farko har ƙarshen duniya ga take ba ta da lokacin karewa an fahimta saboda suna da rigar kariya ta ba za su aikata zunubi ba duk yanda shedan zai rinjayi wani a cikin bani adam to ba zai rinjayi annabi ba ba zai yi ba domin Allah ta'ala ya riga ya sa mai kariya dama ya ce illa ibadaka min humul mukhlasina Allah ba ni da dama akan bayinka masu ikilasi to bayi masu ikilasi kuma su ne annabawa daga su sai na ƙasa sai na ƙasa sai na ƙasa an fahimci wannan da kyau ko to saboda haka idan mun kula da abin da yake cikin wannan addu'a roƙon Allah kake raba ka da matsalar lahira duk abin da zai zame ma matsala da tashin hankali a lahira to kana yi wa Allah fadanci ya raba ka da shi kuma fadancin a cikin ibada mafi alkhairi da ce sallah Allah ba mu ikon kiyayewa hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha قالت تجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير manzon Allah yana bude sallansa da kabbara dama an ce miftahu takbir an gane ko yawa ita sallah mabudin ta shine sallama kulle ta kuma shi afwan mabudin ta shine kabbara kulle ta kuma shine sallama an fahimta idan ka ce Allahu akbar to ka higa sallah kuma abin da ka faɗa ɗin shi yasa aka kawo siga mubalaga abu baka ce Allahu kabir ba a Allahu akbar ko da da wani abin da kake ganin girmansa to Allah ya bi shi kuma Allah da ya fi komai a gun mai imani to shi ne ya sa kai wani ibada da sallah an fahimta yasa ba a san tuna wani abu ko tunanin wani abu komai da hankali kan wani abu idan kana sallah in dai ka san Allahu akbar din ne to shikenan ka gama duk wani abu da zai kama shagala ya dauke ma hankali to bai dace ka matso da shi lokacin da kake sallah domin kwacan kwab lokacin ka riga ka bewa Allah shi subhanahu wataala an fahimci wannan to shine yastaftihu salat bit takbir daga nan kuma wal qira'a sai maza Allah ya fara karatu alhamdulillahi rabbil alamin wannan farkon buɗe bakin manzan Allah cikin sallah wannan ake ji ya samu hadisin da ya zo kan cewa na ce bismillahir rahmanir rahim to wanda suka inganta hadisin ko suke tafiya a kansa sun ce a boye ake yi amma wa'ansu ma daga cikin malamai sun ce a'a kawai da alhamdu za ka fara yi wanda suka ce bismillah tana cikin ayoyin fatiha to su ne suka ce to za ka yi amma ba a bayyana ba an fahimtar da ke ko to wannan shine sai maliki cewa na aisha Allah ya kara yadda ita ce manzon Allah bayan kafaran harama kuma iya budewa da alhamdulillahi rabbil alamin shine dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin duniya gaba da wa kana idza raka'a idan manzo Allah ya kammala karatu a tsaye idan zai yi ruku'i lam yushkis ra'sahu wa lam yusawwibhu manzon Allah baya kasa kasa da kansa sosai kuma baya daga shi sosai an fahimta baya sunkuyar da kai a lokacin da ya ruku'i kuma baya daga shi sama a lokacin da ya ruku'i wa kana baina zalika qawama an fahimta iya daidaita kansa bai yi sama ba bai yi kuma kasa ba an fahimci wannan walakin baina zalik tsakanin shi bai daga ba ko bai sunkuye da shi kasa ba a haka ma'aikin Allah ke mai da kansa yayin da ya ruku'i wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago kansa daga ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman manzon Allah in ya dago kansa daga ruku'i baya tafiya sujuda sai ya daidaito a tsaye in kun kula da wannan manzon Allah baya magudi a sallar kenan kowace gaba ana ba ta haƙƙinta kenan an fahimta idan ya ce sami allahu liman hamida rabbana lakal hamdu zai tsaya a cak an fahimta kuma wannan tsayi wacce za ta bahi damar karanta tasbihin da ake yago rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi in za ka ƙara ka ce mil'a samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi ta min shay'in ba'd dunan tasbihi da ake bayan dago daga rukuyi a fahimta a manzan Allah ta yi stawi ƙa'iman hasu ya daidaito a tsaye sallallahu alaihi wasallam wa kane zara fa'a rasahu minas sajada idan manzan Allah ya ɗago kansa daga sujjada na farko lam yasjud baya komawa sujjada na biyu hatta ya stawi ƙa'idan hasu ya daidaito a zaune ba daga ɗagowa zai mai da kansa ba idan ya ce allahu akbar bayan ya dago daga sujudi to zai tabbatu a zaune ya ba shi kuma damar karanta tasbihan da ake ya rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli ko rabbi gafirli warhamni wa afini wa afu anni warzuqni wajburni an fahimta duk wannan ana yi bainar sajdatai tsakanin sujudan farko da sujuda na biyu wa kana yaqulu min kulli raka'ataini at-tahiyya ma'aikin Allah dukkan raka'a biyu idan ya iya zama ya karanta tahiyya idan ya raka'a daya ya taso ya meke ya sake karo wata ta biyu to zai zauna ya tahiyya an fahimta yasa hatta sallar ta darma haka yake salatul laili masana masana idan ya zauna bayan ya raka'a biyu zauna ya tahiyya wai Allah in sallar dare ce ya sallama wai Allah ya meke ya ci gaba da sallarsa amma duk raka'a biyu kan iya zama sai ya tahiyya sai ya meke haka kuma abin yake cikin sallar farilla yana karanta tahiya bayan ya kammala raka'a biyu wa kana yafrishu rijlahu al-yusra manzo Allah yana shimfide kafarsa ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna iya toge kafarsa ta dama idan zai zauna zaman tahiya kenan sai shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna akanta wannan ta dama kuma sai toge ta yan yatsun suna kallon alƙibla an fahimta sai yake cewa wa kana yanha an uqbati shaytan manzon Allah yayi hani game da zaman shedan zaman shedan shine mutum ya zauna akan digadigansa akan dinduniyoyinsa an fahimta ya tsaye da su haka ya zauna akan dinduniyoyin shi to wannan shine uqbatu shaytan amma ya halatta a yi shi a gaba ɗaya a cikin sallah shine bainas sajdatai ya halatta kai wannan in kai sujudan farko ka dago zaka iya cike kafafuwanka ka zauna akan dinduniyar amma tsakanin sujada guda biyu an fahimta amma ba a yin sa a zaman tahiya na farko ko zaman tahiya na biyu wannan hani ne ma ya zo a cikin haka da sai dai inda larura da dole irin wannan zaman kake da ikon yi to wannan kuma larura ce ad-darura kuma tubihul ma'zurat an fahimci wannan ai an yabtarsha ar-rajulu وكان ينهى أن ي... آه وكان ينهى أن يبترش الرجل ذراعه ابتراش السبع وكان يكتم الصلاة بالتسليم manzon Allah ya yi hani a cikin sallah mutum ya shimfiɗa hannunsa irin shimfiɗawar naman daji amma a saba ana cewa kamar zaki ake ne an gane ko kace namun daji ko kace zaki malamai dai sun fi fassarawa da zaki din wanda shimfiɗa hannun da manzon Allah ya hana shine tun daga nan har nan ka shimfiɗa shi haka din nan wanda har yanzu ga wani suna yi abinda ake bukata ka dafi hannayenka haka ka dogara a kansu ba ka shimfiɗa zira'in haka ba ka dafe su haka ake bukata an fahimta idan ka je sujada haka ake su kuma bayan ka dafe ka haɗe tsakanin yan yatsun kuma su kalli alkibla ka dogara a kansu lokacin da kake sujada ba ka shimfiɗa su haka ba wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a shimfiɗa hannu irin yadda zaki yake shimfiɗa hannun shi an fahimta wa kana yaktumu as-salat bi taslim da na Aisha Allah ya kare yadda da ita take manzon Allah iya kammala sallarsa da cewa assalamu alaikum idan ya bude da kabir kuma zai rufe da taslim an fahimta wannan to idan ka dau wannan hadisin kwaya daya duk wata gaba da take cikin sallah to an kawo sumfar dinta a cikin wannan wanda tun daga tsayuwa har ruku'i har dagowa har sujjada har tsakanin sujjada guda biyu har zama duk an kawo a takaici domin ka gane ya manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar radiyallahu an Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da su da dan da uban dukkan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai daga hannu a sallah yayin kabaran harama iya daga shi nan saitin kafadunsa shine mankib mankibai shi ne kafadun shi ya daga hannu daidai kafadun shi haka an fahimta izabtaha as-salah lokacin da ya bude sallah takbiratul ihram kenan sai daga hannu daidai da kafadun shi wa iza kabbara lirruku haka nan idan manzon Allah ya kabbara yayin ruku'i nan ma iya daga hannun shi lokacin da zai kabbara ruku'i kenan wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku haka nan idan ya dago kansa daga ruku'i nan ma iya daga hannu an fahimta wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku rafa'uhu ma kazalik iya daga hannun kamar wancan kenan wa qala sami Allahu liman hamida manzon Allah yana cewa sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa rabbana wa lakal hamd rabbana ubangijinmu lakal hamdu godiya gare ka take an fahimta wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma manzon Allah baya daga hannu yayin tafiya sujada dama yasa wannan da yake cewa ar-ruku'i wa ma qablahu daga ruku'i zuwa bayan ake daga hannu amma tafiya sujada ba a daga hannu daguwa su da koma ta bi ba daga hannu an fahimta sai me yake watsa yana ki daga hannu daga hannu daban kabbara daban a fahimci wannan at takbiratu shay'un wa rafa'ul yadaini shay'un akhar daga hannu ba shine kabbara ba kabbara ba ita bace daga hannu an fahimta idan kun kula an ce manzon Allah baya yin haka a sujjada manzan Allah yana kabbara in zai sujada ko bai yana yi ashe daga hannu daban kabbara daban kenan shi yasa hatta shi wannan mujarradin daga hannu daga hannun da yi to malamai kusan duka sun bashi matsayin mustahabi an fahimta ma'ana in baka yi shi ba a sallah baka da matsala ba wata sujada ko kabli ko ba da zakai amma kabbara idan ka tsallake kabbara biyu baka yi ba a sallah ana bin ka bashi sai ka yi sujada ƙabli kafin tsallaka ta cika an baimci wannan a mukula da wannan kun ga hatta ɗaga kabba hannu yayin kabbar harama malam usaimin ya kawo manganu guda uku abu ya ce za ka iya ɗaga hannu ka sauƙi sai ka ce allahu akbar ya ce za ka iya cewa allahu akbar sai kuma ka daga hannun daga baya ya halatta kuma kana daga hannun kana kabara duk ukun ya halatta duk wanda kai kana da goyon baya cikin hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya saya na tsaya a wannan gabar shine da yawa mamu ba sa amsa kabarbarin da limai ke a sallah wani mamun ma idan ya zo aka yi kabbaran harama to bakinsa ba zai ƙara cewa kuma ba sai lokacin da zai sallama duk abin da zai wani a cikin zuciyarsa zai kuma ba daidai bane ba daidai bane manzo Allah ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi an sanya muku limami domin ku yi koyi da shi idza kabbara fakabbiru haka manzo Allah ya ce idan limai ya ce Allahu akbar kuma haka za ku faɗa sai dai sautin ku ba zai kai na liman ba domin shi liman an bashi dama ya gamsar da duk wanda suke jinsa duk wanda yake jagoranta sautinsa ya gamsar da su amma kai na kusa da kai zai ji kai ma na kusa da kai zai ji amma ba gum ake yi ba ba gum ake yi ba za ka buɗe baki kai maka ce allahu akbar ya yi rukuyi allahu akbar kai ma allahu akbar haka ake yi kana buɗe baki sosai kana kabar bari a cikin sallah wannan shine abin da suna ta koyar an fahimta sai ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yaf'alu zalika fi sujud baya daga hannu lokacin da zai tafi sujjada hadisi na gaba daga dan Abbas Abdullah ibn Abbas yana radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda da su qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu an gane ku qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an bani umarni mana an umarce ni mana Allah ya umarce shi kenan an fahimta an asjuda ala sab'ati a'zumin nayi sujjada kan kasusuwa guda bakwai an fahimta ana so wannan gabbai da manzon Allah ya bayani cikin hadisi kowanne ka tabbatar kai sujjada da shi matukar ba larura gare ka ba gabbai bakwai ake sujudi da su an fahimta na farko ya ce aljabaha haka ne ko alaljabaha goshi shine aljabaha wa ashara biyadaihi ila anfihi manzala sai nuni har hanci tun daga nan har hanci sai ya taba kasa ma'ana goshi ya taba kasa hanci taba kasa ba a sujada hancinka bai taba kasa ba sai dai hancinka yana ciwo ko wani abin da ba amma yadda goshi zai taba kasa haka hanci ake so ya taba kasa an fahimci wannan shine aljabaha wa yashiru bi yadihi ila anfihi shine al'am hanci kenan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni yace wal anfa bil anf hanci shine al'am hanci ya taba kasa yayin sujada an samu gaba nawa kenan a'a yawwa da goshi da hanci ɗaya ne yawwa ɗaya ne an samu gaba ɗaya kenan an fahimta daga nan sai ya ce waliyadayin da tafukan hannaye guda biyu tafin hannun dama da tafin hannun hagu kowanne ya taba ƙasa kuma yan yatsun ba wara su za ka yi ba haɗe su za ka yi ka haɗe tsakaninsu kuma ka miƙar da su su kalli alƙibla an fahimta ba ware tsakanin ba ka haɗe tsakanin kuma ka miƙar da su kalli alƙibla haka ake so ka mai da hannayen ka yin sujada an samu gaba nawa kenan ga ɗaya can a baya ko ga ɗaya a baya ga biyu ana an samu nawa an samu uku shine dayin tafin hannaye guda biyu sannan ya ce wa rukubatai wa rukubatai da guyoyi ko guyoyi guda nawa guda biyu gwiwon dama da gwiwon hagu su masu taɓa ƙasa yayin da za ka yi sujada matakar ba larura ba ce an samu gaba nawa biyar an fahimta sai ne cewa tsaraful kadmai da can yan yatsun kafa yan yatsun kafar dama yan yatsun kafar hagu kowane yana su taba kasa yayin da za ka yi sujada kaga gabbai bakwai sun cika ga hanci da goshi a matsayin gaba daya ga hannaye biyu uku ga gwiwoyi biyu biyar ga yan yatsun kafafu guda biyu sun zama bakwai to wannan shine abinda abdullahi dan abbas ya ce manzan Allah ce doka aka bashi doka ce daga wa daga rabbul izza daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce haka nake so ku mun sujada duk wani wanda zai mun sujada in ji Allah haka nake so yi kaga abin ba wai lallashin ka ake ba ba kuma shawara ake baka ba a umarni ake baka a matsayin ka na bawan Allah an kai da kai bawan ne kenan doka ce da umarni ubangiji yake baka yanda yake so ka kasance yayin sujada shine umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabha wa ashari bi yadihi ila anfihi wa ladaini wa rukbataini wa atrafu al-qadamai fahimtum hadisi na gaba an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi ala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati lokacin da ya tashi zai yi sallah ya meƙe meƙe wadda zai fara sallah yukabbiru hina yaqum tsayuwarsa abinda ke fare shine kabbara hina yukabbiru hina yaqum an fahimta tsayuwarsa aikin da zai fara yi bayan ya tsaya ya daidaita a tsaye ya fuskanci alƙibla shine zai fara kabbara summa yukabbiru hina yarka yayin da zai yi ruku'i ma manzon Allah zai ce Allahu akbar shine kabbara ai Allahu akbar Allahu akbar an fahimta summa yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'a sulbahu min ar-ruku' yayin da manzon Allah ya ɗago gadon bayansa shine asul ƙashin gadon baya ina yan biology me suke ce masa ne da turanci eh spinal cord ya toshi to shine asul da larabci yasa Allah ta'ala yake cewa ya khrijum min bainu sulbi wa tara'i as-sulbi shine wannan ƙashin gadon baya ah Allah yana cewa والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق ne dan adam ya duba da me aka halice shi kamar Allah iya magana ga masu girman kai da masu jiji da kai da masu alfahari da masu takama kai nazari ka duba da me aka halice ka ka waiga ka gano da me Allah ya halice ka ne falyanzur li insanu mimma khuliq in ka sani in ma baka sani ba sai Allah ce kulika min ma'in dafi Allah ya halicce ka ne daga wani ruwa mai tunkuda mai bibiyar juna shine ruwan halitta dan adam ruwan mani shine sinadarin halitta ta halittar halittar kowa in banda annabi adam da na hawa in banda annabi isa alaihi salam wannan ukun su kadai Allah ya halicce su ba tare da ruwa na halittar ɗan adam ba inna matsala isa inda Allah ka matsali adam kalkaho min turabin sun maƙala lahu kun fekun karatu cikin karatu mu'ujizar alƙur'ani Allah da ya ce inna matsala isa inda Allah ka matsali adam da Allah ya faɗi wannan jumlar daga inda Allah ya ce ka masali Adam daga nan idan ka yi baya to lissafin da aka ambaci annabi Isa da annabi Adam ɗaya ne kuma bai bijin wani in biyar biyar ne biyar biyar ne in shida shida ne shida shida ne in bakwai bakwai ne bakwai bakwai adadin da aka ambaci annabi Isa haka adadin da aka ambaci annabi Adam zuwa wannan gabar ne e matsal ka matsali adam kuma Allah ba misalul adad yake ba a gunna misalul kilka yake yanda ya halicci annabi adam da kun fekun haka ya halicci annabi isa da kun fekun amma domin cikar buwayar maganar Allah ta sha bamban da kowace magana sai Allah ya nuna cewa misali in ka biya ƙurani a nan gun haka suke daidai ne eh na'am a waƙe sosai kuwa akwai hikimami ai ƙur'ani ya ƙunshi duk kuma misali idan ka ɗau suratul kafi sura ce mai namba ta goma sha takwas idan ka ɗauko tun daga saman ƙur'ani zuwa kanta da Allah ta'ala ya fara maganar 'yan kafi daga gunda Allah ce am hasitta أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا daga nan zuwa gunda Allah ta'ala yake cewa walabisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wasu daju tisa to ayoyi goma sha takwas na yau ayoyi sha takwas ne daidai daga nan inda Allah ya bar am hasibta anna ashabal kafi zuwa can karshen labarin su ayoyi goma sha takwas an fahimta kuma wani abu da Allah ya ce am hasibta anna ashabal kafi daga am din zuwa can wala bisufi kafihim da Allah ce salasa mi'atin sinina wasdadu tisa to kalmomin wannan tsakanin su ma guda 309 kai wani aikin sai Allah ma yanda adadin su yake hai ƙur'ani mala ku nemi ilimin ƙur'ani guji akwai asrar a ƙur'ani mala wanda in kana bin sa wallahi hankalinka zai kwanta dukkan akwai wani malami dr jamil uh, wake wani wanda yake kar sadis zaria an gane ko wanda yake cewa shi dai a tasa fahimtar ba wacce ni'ima da allah zai yi wa ɗan adam a duniya kamar ni'imar da kana karanta alkur'ani kana gane abin da allah ke ne ya ce shi dai kam a duniyance bai ga wata ni'ima fiye da wannan ba a ce duk abin da ƙur'ani ya faɗa ka sani ba sai ka ji an matar jama ba to wanda ya ce ita ƙarshen nema a duniya ba wata ni'ima da za ku tantata da wannan misali idan ka ce wai likulli humaza ta lumaza to ka san abin da Allah ke yi idan ka ce fa sai ka fi ka humullahu wa samiul alim ka san abin da Allah ke yi ya ce wannan iya ganin ba wata ni'ima da za ku kwatanta ta a ni'imar duniya babu ita a matsayinka a matsayinka na musulmi an fahimci wannan ba har ma ya ci gaba da cewa idan har kuna da alaƙa da alƙur'ani alaƙa ta fahimta bayan ka karanta ka gane ka haddace ka fahimce shi ya ce wallahi akwai lokacin da ƙur'anin zai ɗauke ka daga wannan duniyar ba ma'ana kiyala da tunaninsa da shauƙinsa da zurfafawa wajen bincikensa sai ya raba ka da wani haine duniyar sai ka manta ma an cire tallafin man fetur wala sai manta da kai wannan sai mantar da kai wata shinkafa tana tsada ko wata masara duk sai mantar da kai wannan ya kai ka wata duniya daban sai kuma ka nitsa sannan kuma ka dawo na cin har magaza da qur'ani iya da wannan baiwa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'amuran da ya taso masa ga bagaratan ya kasa gane gabansa wai sai ta ya kama sallah ya karanta qur'ani haka yake idza hazamahu al'amru qama ila salat sallallahu alaihi wasallam an bayyance nan to saboda haka wannan shine abin da malai ke faɗi bi zikrillah wani da gaske masu imani zukatan suna samun nutsuwa yayin da suke ambaton Allah ala bi zikrillah tatmainul qulub to sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wannan wanda yake gode masa can muna magana kan halittar Adam ko ya kulika min ba'in dafiq sai Allah ya ce Allah ya halicci dan Adam da wani ruwa mai tunkudar juna sai Allah ce ya kuri mai bai na sulbi wata ra'ayi shi ruwan halittar ɗan adam wanda yake fitowa har Allah ya kaddara zamansa cikin mahaifa wanda yake cewa wanda yake cewa alam na kalokun mai ma'in mahim faji Allah wa fi karari makin ila kadari ma'alu fagadar na fani malkabiru wani yau mai idin lokabili ya tabbatar da wannan ruwan na ɗan adam zai haɗu ya zauna cikin mahaifa har zuwa lokacin da Allah ya so ya zama ɗan adam kuma Allah ya fito da shi hal ata alal insani hinu min ad-dar lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfati amishaj ay amishaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira an fahimta sai ke cewa ya kurji min bani sul shi ruwan halittar ɗa namiji wanda Allah ke kaddara su haɗu da ruwan halittar ya mace su zauna cikin mahaifar ya mace har su zama ɗa da izinin Allah to wani ɗa namiji daga baya yake fitowa ya karje mai bane sulbi a sulbi wannan shine wannan kashin gadon bayan daga nan ruwan halittar ka yake yin ƙasa ya shiga cikin bala da Allah ya san inda zai kai har ya fito cikin azzakari ya shiga cikin mahaifar ya mace sannan kuma ya mace ita ruwanta da yake saukowa din to ita kuma Allah ya ce at-tara'ib at-tara'ib jam'i ne na tariba ar-rajulu as-sul al-mar'a at-tara'ib at-tara'ib jam'i ne a na at-tariba at-tariba kuma shine nan gunda sarka take zaunawa a kirjin mace idan ta sa sarka wani dan kullun na sarka ko wani dan ido ido inda zai sauke ya zauna a saitin kirjinta to daga nan ruwan halittar take fita idan wani aiki su ina yan sciences ne yan biology yawa kun san wannan ji ƙura'ani na ba ku formuloli kenan an bai mita yasa duk wani ilimi iya cikin alƙura'ani duk wani ilimi na cikin alƙura'ani an bai mita to shi ne da aka zo nan asulbi shi ne wannan ƙashin gadon baya to mazan allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yarfa asulbahu iya cewa sami Allahu liman hamida lokacin da yake dago kashin bayansa minar ruku daga ruku'i kenan sun mai kulu wa huwa qa'im sannan manzon Allah bayan ya meke tsaye ya dago daga ruku'i zai ce rabbana walakal hamd rabbana ubangijinmu walakal hamd godiya tana gare ka sun mai kabbiru sannan manzon Allah zai sake yin kabbara sallallahu alaihi wasallam shine ya hawi sajidan lokacin da ya nufa su sujada ya hawi tafiya kenan ya yunkura ya tafi kafin hannayensa ya dafa su kada ke cewa Allahu akbar shine hina ya hawi sajidan yayin da ya nufaci sujada yana yin kabbara summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu sannan manzon Allah bayan yayi sujudan farko zai dago ta biyu na ma'iyayin kabbara summa yukabbiru hina yasjudu sannan sujjada ta biyu ma idan zai yi manzan Allah yana yin kabbara sallallahu alaihi wasallam an gane ko hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa ra'sahu sannan yayin da zai dago kansa daga sujudi na biyu nan ma iyayin kabbara sun mai fa'alu zalika sannan manzan Allah iya ci gaba da aikata haka fi salati kulliha a cikin sallarsa gaba ɗaya haka yake duk abin da aka baka simple a wannan raka'a ɗayan to duk rako'in da ma'aikin Allah yake cikin sallah haka yake ga wannan zai koya ma attumani na fi sarakin nutsuwa cikin sallah kowace gaba ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake an bai nan sai malik ke cewa hatta ya qadhiha har sai ya kammala sallar sa haka wa yukabbiru hina yaqumu min thintaini ba'da julus sannan bayan yayi raka'a biyu ya zauna yayi tahiya idan zai miƙe nan ma iya cewa Allahu akbar an bayyana kan kabbaran nan ina jaddada fadar ta ba tunda ma'aikin Allah shi ne yake yi kuma an ce mi sallah irin tasa sallu kama ra'aitu muni ko salli to dukkan gabbai iyayen kabbara hadisi na gaba an mutarraf bin abdullah daga mutarraf bin abdullah Allah ya kare yadda da shi kale yake cewa sallaitu ana wa imran bin husayn na yi sallah da ni da imran bin husayn shi wannan imran bin husayn din shine mala'iku suke mai sallama kai sahaba sun ji dadin su malam a garin madina wallahi mala'ika zai ce assalamu alayka ya imran bin husayn yace mai wa alaikum assalam yace ni ne mala'ika wani so gaisa domin matsayin sa malam da imanin sa da rukunsa da sunna da bibiyar manzon Allah sai Allah mai wannan falala mala'ika zai masa sallama assalamu alaika ya imran bin husayn ga hanzala shi hanzala shine wanda bayan ya mutu mala'iku ne suka mai wankan gawa an zo a daga ja ku kyale manzo da ce ku kyale mala'iku ga sanan za su musu ba na ku ake so ba wannan su fi shirya wanka ke mala'iku da kan suka wanke hanzala lokacin da ya rasu ga abdullahi bin haram abdullahi bin haram baban jabir bin abdullahi shi kuma da ya mutu manzan Allah ke faɗawa jabir cewa duk shuhada uhudin ba wanda Allah ya magana da shi baki da baki sai babanka har manzan Allah ke faɗawa jabir irin maganar da Allah ya yi da babansa sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi ne irin nasa gana na Khadija Allah ya ƙara yadda da ita wata rana manzan Allah ya fita ya dawo irin da garjin ranar nan iya shigowa gida ya ɗan zauna sai na kaji ta za ta ɗauko masa ruwa ya sha sai mala'ika jibril ya zo ya ce ya rasulallah allah ne aiko ne ce na na kaji ga ta can za ta ɗauko ma wani abu ka sha idan ta zo ka ce allah yana gaida ita ta ƙara a rabba hassalam allah ya ce a gaida ita ya zago kai mai girma gwamna ne ya ce a gaida wa ne ai kagaran nan kan unguwar ku kai ma ka zama ɗan ƙaramin gwamna gida har gwamna ya tuna da kai ya aiko ma gaisuwa ko shugaban ƙasa ya ce a gaida wa ne ai kaga ba magana to Allah da kansa yace a gaida da na Khadija a gaida ita wannan duk zai nuna mu karfin imanin sahabbai kenan suna aiki zuciyarsu daga bansu duk ɗaya ne Allah ta'ala ya kare da su yace mun yi sallah da ni da Imran bin Hussein Allah ta'ala ya kare da shi an fahimta yake cewa Khalifa Ali bin Abi Talib a bayan Aliyu dan Abi Talib bin Allah ya kare da shi fakana iza sajada kabbara idan sai na aliyu shi ma zai yi sujuda yayin kabbara an bayyanta wa iza rafa'a ra'sahu kabbara idan ya dago daga kansa ma yayin kabbara wa iza nahada min rak'atayn lokacin da ya miƙe yayin yunkurin tashi shine nahada yunkurin tashi daga zaman tahiya nan ma kabbara manzon Allah sayyidina Ali yana yin kabbara falamma qada as-salah lokacin da sayyidina Ali ya kammala musu sallah akaza biyadi akaza biyadai Imran bin Husayn sai ce sai rike hannun Imran bin Husayn faƙala sai sai na ilici da shi kad zakarani haza salatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin wannan sallah da muku sai ta tuna min irin yadda manzo Allah yake mana sallah irin wannan da muku hai ta tuna mu haka manzo Allah yake mana sallah aw qala sallabina salatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai sallah da mu irin sallar da manzo Allah yake mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na gaba daga barra bin azib barra bin azibin Allah ƙara yadda da shi ƙale ke cewa ramaktus salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajattu qiyamahu farak'atahu fa'atadilahu ba'da ruku'ihi fasajadtahu fajlisatahu baina sajdatayn فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الصلاة رقمت ko ramaktu shine na kiyaye an gane ko na sa na sa yawa na sa kulawata na sa kulawata yanda manzon Allah yake mana sallah a cikin wannan kulawar da nake sai na tsinci cewa tsayuwarsa shine kiyamahu an gane ko farak'atahu da kuma ruku'insa da daidaitonsa cikin ruku'i ba da ruku'i kenan da sujadarsa da zaman da yake tsakanin sujada bai na sujudatai da sujadarsa na biyu da zamansa da yake ma bai na taslim zaman tahiya kenan kafin ya ce assalamu alaikum wal insana bai juya daga sallar sai ce qariban min as kamar suna kafada da kafada wajen durucin dinsu misali zai ɗau minti ɗaya a tsaye haka zai ɗau kusan minti ɗaya ruku'i haka zai ɗau kamar sakan arba'in bayan ya ɗago daga ruku'i haka zai a sujjada ƙariban mina sawa haka suke tafiya an gane ku haka suke tafiya ƙariban mina sawa ƙariban mina sawa idan manzon Allah yake haka a sallah to zai nuna ma matukar nutsuwa irin ta manzon Allah cikin sallah kenan sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya akalla yayi tsayuwar minti uku zuwa hudu iya karatun Fatiha da sura to akalla idan ya yi ruku iya kewa minti biyar ruku uku iya ta tasbihi iya ta girma Allah haka nan idan ya dago ba daga dagowa sai ke tafiya sujada ba sai ya nutsu a wannan tsayuwar sannan ya karanta tasbihi ta bi sujada haka wannan sahabi barra yake fada haka na kula manzon Allah iya yawancin sallarsa wa fi riwayatin wa fi riwayatil bukhari ko a riwayan bukhari sai malik ke cewa ma khalal qiyam wal qu'ud a ruwayan bukari idan ka cire tsayuwa kuma ka cire zama tunda wannan suna daukar lokaci mai tsawo da ba tsayuwa za a karanta fatiha za a karanta sura zama za a karanta tahiyya ayi ibrahimiyya a nemi tsare kan abubuwan nan guda hudu ayi addu'o'i kaga nan ma akwai tsayi amma in ka cire tsayuwa ka cire zaman tahiyya to abin da yake ruku'i daguwa daga ruku'i sujjada daguwa daga sujjada to kusan qariba min as tsakaninsu ba tsakaninsu kusan tare da suke tafiya wajen lokacin da manzon Allah yake daukake hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kansa insha Allah daga sabitul bulani wannan almajirin anas dan malik an gane ko iya cikin manya-manyan almajiransa daga sabitul bunani an anas bin malik daga anas dan malik radiyallahu anhu kala inni la'alu an usalli biku kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli yace ina so ku biyo ni an gane ku shine la'al ko kuma a ko ku zo mu tafi tare na nuna muku yanda manzon Allah yake mana sallah an fahimta yusalli bina yanda manzon Allah yake yin sallah da mu a matsayin sa na sahabi kenan yake faɗa wa ƴan bayansa qala sabit sabitul bunani yace fa kana anas anas dan malik ya kasance yasna'u shay'an la arakum tasna'a tasna'unahu a lokacin yake faɗa wa ‘yan uwansa almajiran anas da sauran jama'a ya ce ni na kula da anas iya mana sallah amma abin da yake yi da yawa daga cikin mu ba mai an fahimta yake ce in anas iya aikata wani abu a sallah amma mu da yawan mu ba mu aikatawa la arakum tasna'unahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku anas dan malik ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i in ta saba qa'iman zai tabbata a tsaye idan ya dago daga ruku'i ya tsayuwa hatta ya qulu qa'il qad nasiya har ma wani zai ce ko ya manta ne kamar tsayuwa ta dan dade ba a tafi ruku'i ba kenan kai ba a tafi sujjada ba ya dago daga ruku'i iya jimawa a tsaye hatta ya qulu qa'il kad nasiya har ma wani zai iya ce ta komanta yi wa iza rafa'a ra'sahu min as-sajada idan ya dago kansa daga sujjada na farko kafin ta biyu makafa nan ma iya zama hatta ya qulu qa'il kad nasiya har ma mai magana zai iya ce ta komanta waye domin lokacin da yake dauka na tasbihai bayan ya dago daga ruku'i sannan na tasbihai bayan dago daga sujuda kafin ya koma ta dukiya duk wannan yayin uwa suna nuna cewa duk gaban nan suna bukatar nutsuwa alal aqalla ka karanta tasbihan da shirya ta dora ba kar ka gaza kar ka yi ganda kar ka yi nakasu akan irin abin da shari'a ta ce kai cikin wannan gabai din wannan shine in kana yi kana kwatanta sallarka da irin yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah an fahimci wannan da ke ko saboda ka wannan shine duk manufar wannan hadisai da ake nuna mana ga sahabi wani yanda yi ga sahabi wani ga yanda yi ga manzon Allah yanda yi to duka iya nuna kan cewa ana so kai ma ka kwatanta tashabbahu bihim illam takunu mithlahu ko kwatanta ko da ba za ku irin nasu din ko kwatanta domin kwatantawa da kwaikwayon mutumin kirki tsira ne samun nasara ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ya ji kansu mu ma ta'ala Allah ta'ala ya ji kanmu ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tabarki madaidaici Allah ka nuna mana alkhairi cikin zuriyar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala duk abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ka fi karfin sa Allah ta'ala ka bamu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka raba mu da fari da kwari da duk abin da zai kama mana matsala a wannan damina Allah ta'ala kai mana maganin su ya rabbal alamin Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomar wannan karatu da muke Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya masa albarka Allah ta'ala ya sa ya zama haske a gare mu a duniyar mu da lahira Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara kusakuran mu ya rabbal alamin Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka yi mana afuwa ka mana gafara Allah kada ka kama mu da zunubin mu ya rabbal alamin Allah kada ka kama mu da abin da wawaye mu suke aikatawa Allah bukatun mu na alkhairi duka Allah ta'ala muna roƙo ka biya mana su abin da muke neman tsari gare ka Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya Allah muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka ba mu mafita Allah yanda wannan rayuwa ta yi tsada ta yi wahala Allah ka mana sauki da gare ki rabbul alamin Allah ka sassauta mana wannan rayuwar ya rabbul alamin Allah abin da ya tsauri yayi tauri ya taurare ya Allah ka sanya shi ya laushi ya rabbul alamin Allah ka sassauta mana wannan yanayi da muke ciki Allah ta'ala muna roƙonka ka bamu da muna mai albarka Allah muna roƙonka mai asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya biya bukatunsa na alkhairi da namu mahaifansu da namu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah zuriyarsa da tamu Allah ka shirya da su ta farki madaidaici hanyarsa ta nema Allah ta'ala ya inganta masa ita da tamu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum